na na na na lokacin na guda biyu kwan ta azumin sitta shawwal ana iya musu ana gama su kamar da kana ana bin karamuwa ka yi mun sitta shawwal kuma kana gama su amma kuma ka haji kulayya kai za ka fara ku uwa za ka fara ma cikin fara sai amma ka yi akwai tambaya cikin ana akwai tambaya cikin إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa wannan hidi na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yan uwa kamar da aka saba amsoshin tambayoyi za a yi kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 imma lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah muna muwafaka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wannan mai tambaya na farko yana cewa bayan gaisuwa da fata na khairi abin da yake tambaya wai si azumin sita shawar nan da ramuwa ana iya gama su
eh wannan tambayar wani ma haka ina ga ta hanyar kira yan wannan tambayar ta ana bin shi ramuwa zai gama sita shawar da ramuwar wannan to dan wannan tambaya da za ka ma kanka ko amma irin wannan tambaya kowa san dai akwai rawatib na filoli da ake guda hudu kayan azahar ko bayan azahar yanzu mutum zai zo don ganin kowace hudu ce ce ya niyyar nafila ya sami ladan nafila raka hudu ta azahar da sallah ta azahar mai raka hudu ko ku sallah ta la'asar mai raka hudu da nafila da ake kayan raka hudu zai yi ka yi niyya guda ka yi su ka same su ka san jawabi la baiwa don haka nafila daban matsayinta daban farilla matsayinta daban za ka yi ramuwarka daban kuma ka yi sitta shawal daban yan wannan tambayar da ta yawa kan sitta shawal shi masu ramuwa irin mata masu jinin haila ko masu rashin lahiya wani zai ce maka ko ta ce maka ita za ta bar ramuwa ta sittimin shawal e abinda bayanin asalin nassan hadisin abinda yake maganar cewa wanda ya azumin ramadan kuma ya biyo bayan ramadan da azumi shidda na watan shawal man sama ramadana wata ba sittin min shawal kana samun dahar kullum ko kana samun dahar ɗaya cewa wanda ya azumin ramadan sai biyo ba ramadan da azumi shida to dan uwa akwai al'uwa kai da kai azumi na ramadan baka cika shi ba akwai saura a mallake imma hudu imma biyar dai azumi a mallake ka ce kuma ka biyo bayan shi aka ce shi kuma a biyo bayan ramadan ka kenan kai ramadan kin kashi bai cika ba balle ka biyo bayan shi da sita shawwal kuma hadisi kudusi tabbatacce da ta na bukhari ka ruwayar Allah subhanahu wata'ala ya ce bawana ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya maftaratu alayhi bawana bai kusance ni da wani abu da na yi so kamar abin da na farata mishi duk da aka labarin romun nafila ba ta kai bai Allah ya san faralla kan nafila kenan mutane suna sakaki kan farallar su kuna romun nafila to don haka ɗan wako yalwa idan mutum zai iya abin da Allah ya so ya yi ƙoƙarin ramuwar azumi da take kan shi tun da tsawon wata ne ka hanyar mutu ake so a sitimin shawal azumin shidda wannan ka yi ramuwa kuma a hankali ɗaya ne ana iya huta ba hanyar jira ba in so a yi shawal to amma a halin da mutum iyayewa ba zai iya ba ko ramuwa ta yawa wani dalili to ganin ita sita shawal azumi ne mai hucewa kan shi ne malamai suke cewa kana da dama tun da wannan hucewa yake ita kuma ramuwa tana na sha'aban ya aka baka dama ka yi sita shawal daga baya ka yi ramuwa wannan shi ne magana amma abin da ya yi in ka iya ko ki iya a fara ramuwa daga baya a kawo azumin shida na watan shawal in kuma ba zai ba akwai matsala to ana akwai dama a yi azumin shida na watan shawal don shi mai wucewa ne wadanda wannan shi ne bayani kan haka yanwa don tambayar ce tana da yawa kan wannan magana shi na bada ta ajimurce ganin lokacin da muke ciki ne kuma tambayar ta yawa kina yanwa za su yi kokarin kulawa da bayanin da aka yi na mahimmancin ba ce bai ba mahimmancin ko cewa Allah subhanahu wataala ya yi san farallar ka yi farallar daga ba ka yi ramuwa shi ya yi kuma shi ta shawal tsawon watan ne gaba ɗaya ake so dai ka hinya mutu a ce ka yi azumi shidda in ma ka yi a jere ko ka raba su ɗaya ka huta bi ka huta shi dai a samu a wannan wata na shawal ka samu azumi shidda wannan shine abin da amsa kan haka wallahu alam na'am malam sai wani ba Allah yake tambaya cewa wai a cikin cikin ibadu akwai ibada da za ka yi ta in kamar ba a lalace eh daga mune na'am ya ce wai akwai a cikin ibadodi akwai ibada da in kai ta ba alwala a ce za ka kama da wuta ko kuma wani abin ka zai kone a'a ba sun ta ba kuma bai ba ba ma gaskiya bane ba ya za a ce haka ibada an kai wa za kama da wuta rashin yin alwala rashin alwala eh in kai shi ba alwala ba akwai dai ina ga maganar wata ruwaya wadda take bayani gobe kiyama a cikin kabari kai idan aka binne mutum wani bawa an binne wani bawa a cikin kabari Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarnin a mai bulala ɗari wannan bawa ana neman afuwa ana neman ragewa aka kai dai na ga bulala ɗaya ce wanda wannan bulala guda ko sanda guda aka mishi kabarin ya kama da wuta wannan bawa me aka ce lahin shi ya lahibi ne akwai ya taɓa sallah ba da arwalla ba kuma ya ga wani mai ƙaramin ƙarhi a cikin neman agaji bai agaza mishi ba wannan shi ne sabon da aka mai wannan bugu da ana bugun shi kabarin ya kama da gobara wannan shi na sanin kan maganar to amma a ce ga kaza kuma kowa san cewa sallah ba da arwala ba balle wanda ya gaskanta ya halitta abin akwai bambancin wanda ya halitta da wanda yi ne ba halitta bai mai laihi ne wannan shi na sani amma bayan wannan ba samar da wata magana ga ibada kaza in kai za kayan ga su kama da wuta ban sani ba Allah wa Allah
na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya cewa kamar aikin hajji ko kuma yin layya wai idan ya kama za a yi iyaye kamar uwaye za su fara yi ko kokai za ka yi to a yanwa mas'alar wa uwaye layya ko hajji shi dai asalin magana duk abin da yake na ibada ne Allah ya ɗora ma bawa na ibada kai da Allah ya baka halin abun kai ne harkon wajibi da Allah ya farata a kanka ka yi aikin haji ko ka yi umara ko ka yi layya bayan ka ne kuma haƙƙi mahi girma a kanka na ma'aikwa kina tsakani ga Allah Allah hore maka halin zuwa haji a shar'ance a doka ta Allah kai ne harkon wajibi da Allah ɗora ma zuwa aikin haji kuma daga baya a yi maganan ma'aikwa amma ita layya ba ta da matsala mai sun layya kana iya kawo rago guda gidan ka yanka da kai da babanka da babarka da kannin gaba daya ga layin Allah karba kuma lai ta yi kaga lai bata matsala mai matsala aikin haji ne za a ce ka biya wani ba wani al'ada mai a ce ka zai amma gaskiya magana kai ne hurkun wajibi duk da cewa wanda ya biya ba ci haji ba ta yi ba amma dai muna magana wajibi akan ka kai ne hurku inda layin ma haka ce ba iya yi za a ce kai ne hurkutu a maganar layya tana da sauƙin lamari akwai halittin rago guda da kai iyalanka gaba ɗaya idan ka ce iyalanka da babanka da babanka da kanin gari gidan gaba ɗaya aka yanka rago guda duk layya ku ta insha Allah sai a fatar Allah karɓa wannan layya hakenan amma dukkan wata ibada da aka ɗora ma bawa to shi bawan shi ake nema ya sauke wannan faralla sai bayan ya sauke tsakanin shi da Allah tukun za a yi maganar ma'aihuwa a yi maganar kuma a biyo baya su ma'aikan kun san da matsayin digire digire ne hawa na farko a ce uwa tukun maganar uba duk wannan nasi da hadisi da tabbatar da mai girman haƙƙi akan ɗa uwa tukun aka yi maganar uba in za a bi layi in za a bi daga daga haka musulunci ya tsara abin kowane da wurin shi amma na na na layya kurin guda ya isa ana biya bukata
kamar da wannan yake tambayar cewa wai ya halatta ya halatta mutum ya yi hira da kirista dangane da eh akan addini ko kuma zamantakewa ta rayuwa
to shi maganar tattaunawa da kirista ko dukkan ma wani addinai musulunci bai hana ba da yi maganar wala tujadilu ahli kitab ai ce illa bil yi asar jayayya ta banza aka hana amma ta hanya kyakkyawa ta kawo hujjoji in kana da hujjojin kasan zaka yi mai bayanin addinin ya gane gaskiya ya gane kurin shi wani abu ne mai kyau amma kai ma baka iya kawo aya baka iya kawo madogara ka iya kawo kanka kai ma kana cikin shubha matsala ce wannan bai halatta amma wanda zai iya kawo dalilai ya jawo hankalin shi ya bayani babu wanda ya tattaunawa ta addini tsakanin kai da kirista nan sai mazala ya tattauna su da yawa cikin tattauna masa gani gaskiya da yawa tattauna cikin in ba kuma bare yanzu ba a ture ya aka yi ake ture kaga a yau musulunci iya shiga iya mamaye ture a ta wannan bayanai ce masu da'awa suna zuwa suna musu bayani suna sa musu addini kuma cikin tattaunawa suke gano da gaskiya sun kuma addini na musulunci san ma da kai da kai gano addinin wannan ba wani matsala kan shi in tattaunawa ce ta neman fahimta ba ta izgili ba ta kwarin bata lokaci
na'am malam sai wata bayar Allah take tambaya cewa kamar mahaifinta ne za ta wa hajji dan tsoha ko kuma kamar ya rasu bayanan shine take cewa wai akwai bambanci wajen kamar in ita za ta yi ga abin da ya kamata wajen aikin ko kuma shi shi ma za ta yi wa to kurin akwai bambanci aiki cewa abin da yake bambanci kurin niyya ce ta harama ɗaukan aikin haji lokacin da aka zo wajen umara ko haji labbaika lahumma hajjan an abi misali labbaika lahumma umratan an abi ko an ummi kaka Allah na amsa ma aikin umara ga uwata ko ga babana wannan shine ko da Hausa kai Allah labbaika lahumma umratan an abi ko bai ko ko zai wadi haka an ummi in waka ci an ummi gaban ka an abi wannan shikenan duk sauran aiki gaba daya haka za a yi aikin haji a zuwa tawafi an san daman tun ne ka dauko da mana babanka ne wani babanka ne wannan shine kuma bambanci amma practicing aikin da iri ne
na'am amma malam sai ta fara yin ba kanta tukwana wannan ai ba tambaya nan kuma da ba tambaya ce daban kuma yanzu kai kara ta a tambayar ka shi na kana abin kuwa san asan mai an san da shi ban ba ba shi wanda zai iya ma wani haji lazim ya zamanto shi yayi wani ya zo manzala yana rayu sallallahu alaihi wasallam ana tare da cikin sahabbai sai annabi ya ji iya talbiya labbaik allahumma hajja ashburuma na an samu kira ya Allah ashburuma annabi ce wa ashburuma ce dan wana ne yace a kai kai haji yace a ce kai je kai kai haji bayan kai taka kuma daga baya kama dan wannaka wannan shi ke karantar da cewa kenan haji bakka ma wani he kai kai ta ka sabke ta farilla tukun da gaba zaka yi ma wani wannan haka ne tambata ka san taka ce ba ta wancan bace na'am to sai wani ba Allah shi kuma yake tambaya cewa kan mutum ne mutane ne fiye da goma suka kashe mutum daya waya hukuncin sai ke a shari'ance.
Umar bin Khattab radiyallahu anhu haka ta wakana a zamanin shi ina ga mutanen Yaman ne wasu suka yi tarayya haɗin gwiwa suka kashe wani sai umar ke cewa lauta malau alai ahli sana'a ko auda man ne yake cewa da katatum jama'a ma nan dai ruwa ta tabbata cewa inda duka mutanen yaman ba mutum goma wani gaza ba ko da mutanen yaman duka suka taru akan kashe wani mutumin duka zan kashe su wannan shi ke hukunta idan kuka yi haɗin gwiwa ku da yawa wajen kashe mutum guda duka ku za kashe ku ka jabar ruwa ta fata manzana ke ba labarin cewa Allah subhanahu ta'ala ke cewa inda yan ƙasa da yan sama gaba daya yan sama da yan ƙasa kai da malaku inda za su kashe bawa mai imani ba haƙƙin komi duk Allah ce zai kyauta a gidan wuta gaba daya ka kenan magana tarayya wajen aikin banna hukuncin guda gaba daya wallahi wallahi na'am to sai wani shi kuma yake tambaya game da cin doki yace ya halatta cin doki
yan uwa ku rika tambaya ta gane yanzu yan uwa da Allah kurin dan dai a ce an hudi kai mutumin Nijar wanda nama gashi nan iri-iri gashi nan bajab-bajab kai ga magana ko yin yau kaddara an ka doki an yanka ana waye zai ci shi in ka yanka ma amma dai muna magana haliccin shi ya tabbata magana magana haramcin shi fa'inta ta wasu magabata babu nasi karara wanda wanda na ce doki haramu ne kasan da haka nan illa fa'intar alkhailu albagal wal hamir da tarkabu alkhailu albagal da tarkabu wa zina ta Allah ce alkhailu albagal wal hamir ne wal hamir tarkabu wa zina da alkhailu albagal wal hamir tarkabu wa zina da doki da alfadari da jaki dan kuwa koyi ado wannan shine kalkashin wannan sai suka fahimci kenan an ce dan awa a yi ado kenan ba an ci ba hatta mace imam malik shi ya kama makaruhi ne ba haram makaruhi ne a wajen shi amma nasi karara na sauran mazahib za ka ga cewa halak ne idan mutum ya samu wannan sura cikin tafsira ta neman kurtubi haka ibn kasir za ka ga ruwayoyi tabbatattu a ta neman kurtubi ta ruwayoyi asma take cewa sun yanka doki a iya raye a madina an ci haka a khaibar an zo an yanka jakkuna da dawakai manzala ya zo aikin khaibar an samu yunwa da ya zo isko an yanka kayan an yanka doki da jakkuna sai sai aka kihe tukunyoyi na jakkuna amma aka ci naman dokin annabi iya raye tare da shi mana a wuri guda a khaibar haka hadisin asama ta ce sun yanka a madina ma an yanka an ci aiwa wannan masala ce kurin a katina wasu kwalluwa amma an za ina ma ina an kashi amma idan mutum ji baka ce ya ci haramun ko haramun karara wannan fahimta ce wasu ke gama karuhi ne amma nasi karana da sai sun tabbatar ko ruwa ingantattu wanda manzala ya rayu an ci shi a garin Madina illa mu anan ne kurin ganin mazabata malikiya take da nan jaye ba a ci kuma ganin muna da wadatar nama ga nama na iri iri dan wa akwai abu cewa ko da halaka ne ba a ce dole ka ci dan ya halaka yanzu misali annabi sallallahu alaihi an zo da damu an zo ana ci an aka yi bismillah aka mai aka bashi ci a shi bai ci yau suka ce rasu da haramun ne ce ba haramun bane ba ni ba irin abincin bane ba kenan mutum ce bai cin doki ba bisa ba iya kyamar shi bai cikin abincin shi ya kyamar cin naman doki ba ci alayi kan manzo Allah ya kici ya ce bai ci dan ba irin abincin su bane ba a garin su shi sai ke kyamar cin damu kenan mutum ya ce bai cin doki yanzu ba kamar ayyukan komi bai bukata ne a muna magana halicci haramci shine magana halicci ya tabbata daga manzon da Allah ya kusa sallallahu alaihi wasallam amma mu anan kurin muna da nama ne isasshe gashi kuma irin da ba saba da shi ba wannan kiyama ta zo akan shi amma gaskiya muka shar'ance ba mu iya kawo maka na ce manzo Allah ya ce haramun ne karara illa wacan fahimtar ta mazhaba kuma shi mata makaruhi ne ba haramun ce ba kuma yan waka ce da manzo Allah ya tabbatar da abu a gaban shi an yi a Madina an yi a Khaibar an yi kaga musulmi zo iya mu'arada ko iya magana kaga da wanda Allah ya koke jayya ko yake magana kuma nasan sun tabbata ba man tsafara kansu wallahi alam na'am mala sai wannan shi kuma yake tambaya cewa ana cewa duk limamin da bai ya kuble ba abin shi sallah ya ne gaske wannan da a ni ba sanin magana ba ba san mai da aka cikin sharaɗin sallah wanda yake kuli ba abin sallah illa yan uwa an san in muka ce kubule a shari'a ya ta tsari annabi sallallahu ya kawo aibu ga mutum wanda yake da yusuf mara kishin iyalan shi ba ta ce kwan kwan ta shiga babu tsari amma a ce wai sallah ba abin mutum sallah dan baya kubule ni dai ban san ba nasu na qur'ani ko sunna kan haka
na'am to wannan shi kuma yake tambaya cewa zakatul fitr lokacin da aka baka ita kai baka da sai aka baka to wai ka in ka wadata ka iya wadda wanda aka baka to shi yanwa idan muka diba zakatul fitr da dukkan abubuwa na ibada wa take kamawa wanda yake musulmi da ko bawa duk wanda ya samu kanshi a ragganin wata iyar wani aka aihuwa nan da dan kwana daya har zuwa shekara ɗari da wani abu ko ɗari biyu man kana da ita kai zakka ta kama ta kuma amma wanda aka waye gari garin sallah ya waye washe garin sallah aka waye gari ran sallah baka mallaki ba abin da ya wuce na iyalanka a ran nan ka waye gari ba ka zakatul fitar. kenan ko da an baka ita a ran nan kenan kai bata hauka ba a ran nan kana cikin layin maciyin zakatul fitr ko ka samu daga ba bata kama ka ba amma misali irin da ake raba ta da wurin wannan an baka ita isassa tun daren sallah ko kayan kwana da sallah sai sallar ta zo ko ta tsaya kana da ita a gidan to a lokacin nan ka mallaka naka ne kuma kenan za ka ba da matuƙa abin da aka baka zai huce abincin iyalanka na wannan wunin a ran nan kai ma za ka ba da ka ji magana kenan amma wanda ba shi da hali sallah ta zo to ko da samu daga baya kurin ci zai yi bata haushi ba ina wata an gane magana ina kuma mamancin samu kahin wajabtar lokacin don tana wajaba bayan ganin wata wasu bayan wace ganin sallah kenan kai da ta waje kan gaba ka ita to ko ka samu daga baya ta hauka magana kenan amma in ka samu kayan ta kayan kayan wata daya misali shikenan kuma kana da abincin kana da sama da abincin wuce a nan ka na wuni zakata kama ka ina fata an gane bayan da ke wallahi wallahi
ta mara wannan mai tambaya take cewa wai ta ji a wurin wazi an ce wai in mace tana da ciki wai tana iya ajiye azumi ta ce to ita bata but bai wahalar da ita cikin nata karami ne wata na iya azumi yan uwa ina ga asalin bayanin kuskuren bayanin ko mai bayanin yake shi asali abinda ba kurin ba an ce mai ciki ta aji azumi haka bane ba wadda ake magana wadda azumin ne ke ba ta wahala batta iyawa ita ce aka ce in ta sha a fatawar ta wa'annan sahabai guda biyu abdullahi bin umar abdullahi bin abbas suka ba da fatawar cewa za ta ci abinci ta ciyar da abinci kambacin azumi ba ta ramawa sauran masahabobin suka kawo magana cewa za ta rama wasu ce ba ta ce ba ta rama da manga kuma ra'ayi daban-daban bayan wannan amma wannan su suna magana wadda ta kasa amma korin dan da ciki kin azumi korin dan ki sha dan morewa wannan kuma shi Allah ba a yi wadar Allah Allah ya san hakika ne kurin da gangam na cikin sha kuma Allah zai kama ki akan abin da za ki iya cika ki wannan kina jiran kamun Allah Allah ko daga a tuba daga an an ko an yi to daga a tuba a gyara kurin a rama azumin da aka sha kurin inda an yi a ita tambaya ne take wata iya shi ne ce maka inda ta iya kenan ba sai ta azumi ta ma dole ne ma ta yi azumi inda ba iya na ake kama gana tambayar ta tabi ta ce ita tana so ta dinga yin wai sadaka to amma ta lura mijinta bai so ta yi sai take tambayar cewa wai za ta iya yi amfani da shinkawa alaka ɗan koko a kule to sadaka in ka mijinta ne misali ta bada tunda bai so ta bada an ha tabbatar da bai so bada ka ta bada ba kanta bane ba ka ta sadaka ka mutane bala ya kwanta inda an ce abin da ke magana abin da bai taka kara ya karya ba ko da gani bai ce komi tana badawa a gidanta amma har ya tabbata bai so a bada kayan shi me yasa zaki bada kayan da ba naki ba ki bada abin da Allah ya ko kaɗan ne ki bada wanda ba naki ba ki bar shi da kayan shi kurin wallahu a'lam
to sai wannan yake tambaya ce wai menene ake kira da ikilas ikhlasi ala lillahi khalis وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين إخلاصي abin da aka yi tace ba kowa sai Allah ma'ana ibada abin da abin da ake ma Allah ba a san a yi gama Allah da wani ko wata manuwa daban shi ne ikhlasi kenan ka tace abin kun don Allah kadai ba don yabo ba ba don kuɗi ba ba don suna duk abu da yanzu za a yi zai biyo baya ba Allah ba an hudda an yi don Allah kuran don ya tabbata ruwa tabbatata annabi ya bar labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ana aganin shirka ana shirka fa min amila amalan asharka fi mai ghairi tarakatu wa shirka Allah ce ni ne mahi wadatuwa daga tarayya duk abin da aka yi duk wanda wata ibada dukkan ibada kai amma he ka sa wani na a cikin ibada to wannan ibada da kai tarayya da wani da Allah Allah ce shi bai bukata da kai da wancan da kawa kai da shi ba ruwan Allah da ita kenan ikhlasi yin abu gurin dan Allah kadai shine zunzurutu ma'ana tauhidi na kadai ta Allah da ibada ka a gama Allah da komai shine ma'ana ikhlasi
to sai wannan yake tambaya ce wai zai iya cewa Allah ka yi mini kaza don don annabawanka
to in wa lamarin ibada an tawassuli ne bai daga cikin sunna wannan abin da ka ambata bai zo ba annabi bai kanta da maganan ba amma kana iya cewa Allah kamar dan san annabi dan san annabi ibada ce dan wannan mun zaka kama ka gwaci da annabi bai da annabi shi annabin shi aka aiko ka mu ibada bai kanta da mu ba ai dan ni ko dan kaza ko da wani annabi amma cewa mun san san annabi ibada ce to ana tawassuli da dukkan abin da yake na ibada ne kuma abin da annabi shi karantar abin da ya tawassuli ka yi tawassuli da dukkan sunayen Allah sufofin Allah da dukkan wani aiki na alkhairi na ibada da sakan ayi da shi shine kuma magana ke eh sai wannan yake cewa wai me zai yi wa imanin shi ya zama dawami
to imani da wani yawan ambatan Allah kuma shi ne babban abu dai yawan ambatan Allah iya ƙara wa mutum imani da bin umarni da barin hani wannan shi ne ba abin da ke ƙara mutum imani kuma da addu'a irin su ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinika annabi ya yawan yin shi kanshi ya mai juyo zakata ka tabbatar da zuciyata kan addininka amma in lalle kana bin dokokin Allah kana yawan azkar insha Allah zai tabbatar da kan imani insha Allah
to sai wannan yake cewa wai zuwa masallaci wai da ƙur'ani wai in ana karatu yan liman iya karatu ka buɗe ka dinga duba wai ya ji an cewa ba kyau haka ne
to yan uwa asalin inda su malamai suke magana ka san kulla akwai maganar malamai kuma akwai maganar ga maganin mutane su malamai gabata suna samun saɓani ga limami ba mamu ba limami ya buɗe alƙur'ani balle irin a tarawih kuma ta tahajjud ta tahajjud ya buɗe ƙur'ani iya karantawa iya jin salar tarawi a kan shi ne wasu ke ga cewa ana iya yi ganin an samu wani maula cikin bayi intattu na aisha radiyal anha a ramadan iya musu sallar ta tarawih iya dibawa wasu ka ce a wannan magana tunda manzo Allah a rayuwar shi babu haka ba a yi ba irin su albani rahimahullah iya daga cikin masu ganin samsam ba maganar limami ya rike alkur'ani domin shi Allah ta faƙar wanda sai mana qur'ani ka karanta abin da ka iya to kuma annabi bayan amana wannan nasin qur'ani ka da abin da ka yana alkur'ani kuma ya halittarwa da cikin sahabbai raya dare da sura guda ta alkur'ani ta ikhlas haka shi kanshi ya raya dare da aya guda kenan me zai cutar da kai ka kanka wahala doko qur'ani ka karanta ma abin da ka iya waye ya sa ka waye ya ce he ka sabiki qur'ani a tahajjud ko a tarawih tunda baka da inda akwai babu umarnin da yazo kai he ka sabiki qur'ani ko ran ka kanta abin da ka iya yanda za a baka lada da kai izhi da sattin in kasan kai so sattin in sattin haka za ka ladan wannan ladan harfin ɗaya ne da izhin bakara da na nasi izhi ladan guda ne ladan harafin bakara da na nasi duk ladan ɗaya ne har ma za ta samu sura su kasu ikhlas su yi ma wata ta samu bakarar lada kenan dan uwa ta kaice shi sa kamar masu ke cewa abin da ya yi ka karanta abin da ka iya kai ta maimaita ko kawo kasan kai ta yi shi ne ya yi to amma wanda ya karanta ya ɗauki ƙwar'an ba za mu ce ya bi da dangane an samu aisha a rayuwarta wani ya yi a gabanta sa ba za mu ce ba wani ya bi da'a amma za ta tambaya me ya yi ya mu ce ka karanta abin da ka iya shi wannan shi ne magana kan haka sai magana ta biyu ta maganar mamu ya riƙe ƙwar'ani tunan ita ce sabuwa a wajenmu sabuwa ce a nan su can ba sa wannan magana to mamu me fa'idar mamu ya riƙe ƙur'ani bayan ƙur'ani a hannun limami da ƙodaƙo waga shi limami da ƙur'ani a hannun shi to kai mamu me za ka yi shi da inda har da ce ma ka ka hujja ko yamanci to shi ƙur'ani a gaban shi da ƙodaƙo kai me fa'ida ka riƙe shi wasu masu kaga mutane da yawa masu riƙe ba ba mutum ɗaya ba to wannan shi ne kai me riƙe ba imam kai ne baka da madogara amma shi liman zai dogara da waccan kuma shi ma ga abin da yi kenan an kuwa har liman mahadaci ne da an kuma samu hadata a bayan shi yan uwa amma kai liman qur'ani a hannu kai ma mu a hannu to nan shine wani bai wa kamar dogara ta magabata kan magana wani abu ne sabo a nan wajen mu wallahi alim na'am to sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai idan iyayenka kamar sun rasu haka ka iya yi musu layya
yan wa lai da lai aka ce lai a san matattu lai lai ta abu ba lai ta masu yan wa lai ibada ce daga sauran ibadodi ta masu rai wanda ya mutu bai cikin layya abin ibada ce zaka ce mai mutu mai azumi ni ta bace mai azumi ai ce ma baba na mutu mai azumin azumin ramadan ko ba da gaba na kare na mushi ko mai azumin su ta shawar ko ba a yi ba a ibada ce layya mai lokaci ana magana da masu rai su ake ma laiba ta ce ba amma kana yanka baban ka dabba ka yanka ala kai mishi kuɗin eh sadaka kuɗin amma ba laiba laiba ta ta masu da gaskiya magana wallahi alam na'am to shi wannan yace su mutanen karkara ne kamar a game da abin da ya shahi layya wai kamar mutum ba zai hau ba sai da rako kamar in kana da dan akuyan ka ko wata akuya ba za ka hau layya da shi ba ake wai hau hau yana wai eh hau layya ke kala da dur haka ce wai hau layya ba eh hau kata rago hau ke hau yana da shi da duk da ga mun haka ce wai gobe kiyama shi za ka hau talaka saladi haba kai me ka da wata saladi ji mutaka har da ya ce wai ragonka shi ne zaka kimi kiba dan wani mutum ya saladi rago ne ka san kwari ba zai wani mutum idan ka mun saladi idan ka mun saladi rago haba yan wa ai saladi ya kai ya kai rago eh kurin layi ibada ce kai Allah karɓa kuran da kai da rago da ɗan akuya da raƙo mai saniya halinka kurin abinda Allah hore maka ba misali ina da halin yanka ɗan akuya ko akuya ba ce ai yanzu bana laiba sun layata tun da ban yanka rago bana laiba ban hina samu kuɗin ba haka bane ba ba gaskiya bane ba in Allah ba ka kuɗin ɗan akuya ka yanka in dai ɗan akuya shi sai ya kai shekara ya cika daidai ya shiga ta biyu ko da kaɗan ce amma shi rago daga wata shidda ne ma ka samu gwatumkiya amma akuya ɗan akuya in dai sun cika shekara tab sun ɗan tsada kwada kwana ɗaya sun cika cikin ta biyu wasu wasu masu bakin shekara in dai sun shekara to za su iya layya da akuya za a yi da ɗan akuya za a yi kuma layya aka yi cikakken layya ya kai fata ma Allah karɓa maka kuma ka yi ikhlasi za ka iya in ka yi tsakani ga Allah ikhlasi ga dan Allah ya kai mu yanka da umila da tunda ka yi dan Allah ikhlasin ka in ka shi ikhlasi amma layya sai bi sunan layya ya dace da halinka kurin dan uwa kakka ba kanka wahala kuma nan uwa akwai masu aibanta mai yin laye da dan akuya ko akuya to nan shari'a mutum ya soka ba kai bai soka abinda Allah ya baka shi ka bada kuma ya awatar Allah amsa kuran dan wani mutane da yawa suka bar da halalaya su ce wasu rago babu inda shari'a ta ce ba a yawo fara laye da rago a wannan kurin hira mutane kurin hira ce kurin ka tabar asali a kaki wani ba Allah ba kwana bai hudu sallallahu alaihi wasallam
na'am to sai shi tambayar shi ta biyu yana cewa kamar ku masu bukai ne ku biyu kuka zo kuka zo sallah da kuka zo cikin sau shi kenan sai alwalin liman ta ta kare sai aka jawo wani yan uwan naka aka sa shi ya zama to shine liman to wai kai ta ka bari za ka yi tunda tare kuka fara ka bi shi ko kuma a kai ma ta ka daban za ka
ai da kai da shi matsayin ku daya na'am bin shi za ka yi kuma kai su sallar ka tashi ba matsala inda tsaya kamar nan za ka tsaya amma su wancan da ya ja ne za su tsaya inda sallar su ta ƙare za su tsaya su yi jiran shi shi tashi ci ko sauran shi kira nan kai nan in suka zama sauran mamu kai za ku tashi kai da shi ku ci ko sauran sallar ku kan kana bin shi ba matsala komai ka bi dole ka bi shi ma tunda ya zama liman na'am Eh, to sai wani yake tambaya game da maganar sadakar uku da ta bakwai da ta arba'in ne matsayin samun sinci
yan uwa sadaka ta uku ko bakwai abinda muke magana musulunci babu inda ya hana magana sadaka ta uku ko bakwai kai sadaka ga mace ta kone hali amma wannan ƙayyadewa ce uku sati arba'in shekara asali in ka karanci tarihin abin ya huto daga galagajiya kafin addini ya zo tun daga nan kai har afirka ta yin bakin ruwa al'ada ta nan wajen idan aka yi mutuwa rakwanan ku za a so rakwana ku a sha burkutu a yi rawa a cashi rassati haka suke yi al'ada a jahiliya ma su yi a arba'in su yi a shekara musulunci da ya zo sai wasu shubuhoyi suka zo wata ruwaya wai cewa mamaci bayan kwana uku tambaya ta farko za a yi tambaya bayan kwana uku a ya ce malamin ya ce wa ana bukata wannan kwana uku a mai sadaka bayan kwana abin za a dawo ko kwana bayan kwana abin waye ki kumbura hannu ne ka ce bayan kwana bakwai ta hari hannu ke rabuwa jiki ke rabuwa daga babuwa ido ya huto duk wannan abubuwan su suka kawo amma babu nasi daga manzon da Allah ya ku sallallahu alaihi wasallam daga ko sahabbai wanda ya tabbata ya kawo wai ka'idar yin sadaka ra uku ko bakwai ko shekara duk malamin da zai gaya maka wallahi kurin in ma wata shubha ya ɗauko don neman kawai garin gargajiya da aka saba amma babu nasti daga manzon da Allah ya ko na uku da bakwai da shekara ya dai kirkire mutum ya kirkira ko dai kare al'ada da ake a nan amma sadaka za su ci an ce ba sadaka babu wanda hana sadaka sadaka babu wanda hana ta sadaka abin yi ce Allah ya ma baban ka ba ka mai sadaka da raƙumi da komai ka yanka ko rago duk lokacin da Allah hore maka ka mai sadaka ka shayar da ruwa ka yi mai addu'a wani abu ne mai kyau amma wannan biki da ake yi abin ya zama biki ma wannan ya zo ne zo a kawo a yi a gwada ya sama wasu envelope wasu aika zai na yana gwada har ma rabon kuɗin wani in wanda alhamdu kowa san irin wannan fitina da ta kawo cin mutunci hatta na malaman wajen wannan rabon kuɗi da mai da kuɗi a wajen mutuwa ido mutane ya rihe an yi mutuwa suna kuka suna darura wasu hama suke su ci kuɗi kuma murna suke da samun sun caba wajen mutuwar har ma ga ana ana warcen kuɗi kaga ana sata kuɗi dan wa an mance da mutuwa an sa kuɗi a gaba daga an yi magana an neman a gyara a sun ce ba a sadaka ya kawo maka ya ɓoye da maganar sadaka don a soke abu shi kuma ba wanda wahan sadaka wannan al'ada ta biki ake magana kuma nan duk kaso kake bid'a ce kirkire ne ci da addini ne an mai da addini kasuwa an mai da mutuwa kasuwa wurin jaje kasuwa ko ina kudi kurin to la wannan ba gaskiya bane mamaci zaka mai sadaka duk lokacin da Allah hore maka balle babanka ko babanka wannan shine kurin magana kamar su kama ka ce ana sarka babu wanda nan ba sarka babu wanda nan da abu ce mai kyau ma kuma tana kaiwa ma'aiwa insha Allah kaji magana kenan
ita mala wannan eh, tambayar da yake wai uniform da yan matan gororin amarya suke yi wai tana da kyau a musulunci
yan uwa me matsalar ta ganin kenan ana yi ne a zo ana gwada ado ana gwada ado shi kuma duk abin da shafa ta gwada adanta a wajen biki ko anan haram bai bai halitta ba madan kaya kadai kuma da irin yauni da ya zama to ayyukan ko san uniform a yau idan ta zama to al- cuta mai miki cikin al'umma matan kan abin ya ishe su yau wannan ta biki balle wani a cikin kwanje wannan ta biki yau gobe satin tana yi ɗaya rana ya biki uku biki hudu ko na biki ya zama tsaye gumi duk a nan ga mace ga mace babu wanda sai wani abu matsalar mata masu aiki balle masu aiki zai zamanto yau daga mace tana aiki tana ɗan kuɗi a wata a magaganta da bashin banki ta je ta mi an cinye kuɗin zama me yasa kurin problem kin wannan uniform ne kuɗin take ɗauka bai mata bikin zango bikin madan da uniform kin zango a in zanga ɗauka ba kansa hukun je almeno za ɗaya rana a alme uku hudu kuma tsaye gumin mata in biki problem ne dole he kin je kin dimka dole a nan suke cin karhin albashinsu su shiga bashi duk mata za ta ka uniform to da ta kuma ba ita babu cin daɗin rayuwa kullum ta cikin problem ko ta problem da- da da mutane ko da yan masu masu bashi kenan shine ill kenan kowa san illar illar wannan uniform shine illar ta ta kai dan ta wata diba ma a niyami wata hotel ta duniya da yan minister suke nema kai aka kwamiti har aka ga minister suna nema mata a niyami su suka fado abun suke nema gwamnati sa hannu tun abun su ta zaka ta kokarin cin demokradiya sai neman gwamnati hana uniform me yasa abin ya ishe su ba haka yake gaskiya a yanzu uniform ta zama to fitina gaskiya barin ta shi lafiya gaskiya magana kuma kowa san illar
to wannan yake tambayar cewa in sace uniform ka san akwai masu jima akwai mutane Najeriya idan da ake kaya da ake kaya iri daya a wajen biki mata su kaya iri daya shi ne ce uniform
eh, eh, mai tambayar na gaba yake cewa wai addu'a shan ruwa da ta istihara yake tambaya Ah, da shan ruwa dai duk sare na ka yanzu a da shan ruwa zahaba zama'u wa batallatul uruqu wa thabata al ajr insha Allah ta yi shekara ta tana da wada abu iske ma ka wani gamba ka iya gaskiya da wahala Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqbilu bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وانا ba kun bai kai kun ka zo ko ka tayin whatsapp kai ka ka maka don honi ma bai bai ka bai mutun har cewa bai bai har cewa gaskiya dan tsawo baka har ce ta kullun ka aiko ta whatsapp sai a mai da ma ita abokan insha Allah
to shi wannan tambaya yake wai ina hukuncin allura ga mai azumi allura duk allura take matsayin magani ba abinci ba nan ko da irin serum ce misali amma tana shiga jini ta kai magani ba ka mata abinci ba ba ta bata azumi ila ma kun ku sani mutum har ya kai rashin lahiya da ya bukaci serum to ya ajiye azumin tunda ba a dora maka dole ba kana da dama kana azumi baka lahiya an baka dama man kana minkum maridan ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra Allah ce duk wanda yake cikin rashin lahiya ko bulaguro amma ka dama ka rama wasu kwanaki daban da za ka daba kanka wahala ka ka kai da sauran amma da in har aka yi ta in dai ba ta abinci bace mutum daure aka yi ba ce azumi ya kare haka sauran allura da ba mata abinci ba ta ba ta azumi wallahi wallahi to malam wannan yake cewa wai iya da yawan damuwa ke cewa wai wace yawan ta a ce kamar ta yi To, damuwa akwai wasawasi akwai daruwa ta duniya daruwa ta duniya ka yawaita addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin irin wani problem ne dai irin su allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahala ka yawaita yin addu'a in abin nan na daruwa ta duniya Kashi- na'am to wannan wai yake cewa wai zakar kono ana ana ba dabba
ya hudda man daba kun me eh wai da aka huda wai aka ba dabba
to kai ma dabba za a ba zakar kunun Allah asalin zaku annabi annabi ya shar'anta zakar kunu don a samu wadata ga talaka masu karamin ƙarfin sallah a ɗauke musu ɗaunin neman abinci sun tana cikin halin wadata talakawa musulmi ake magana kai ma zakar magana koya ko tumkiya
to wannan kiwo ne wannan kiwo ne kai ba zakar kwana ba kiwo ne kai ba
wannan cewa take wai tana da kishiyoyi guda biyu to mijin nata sai ke sata kwana ta ce wai in ya zo wai za- ta- tana iya mai wannan abin ta hana shi don girman Allah wai ta yi daidai koko
ita ce yake kewayewa to haka ne cewa mamman take wannan.
sata kwana a takaice katta ba shi dama zalunci ne katta ba shi dama in ya kai wajen ta ce a ya haƙuri mu gida kuma a banza za ka halaka da kanka shi ya tabbata kashe don ya tabbata gobe kiyama duk wanda yake irin wannan kewaye wannan zalunci gobe kiyama ta hailin kiyama za a bayyana da halin shi da azaba shi dan wace zai ta- gobe kiyama zai tashi hailin kiyama Eh.
bangaren jikin shi a shanye kamar tashin ta shanye kenan to kaga abu yayi muni kenan ta mai galga ta mai wa'azi eh kaka bai da jin daɗin duniya da bukata ta duniya gobe kiyama zaka halaka da kanka ne zaka tashi hilin kiyama jikinka a shanye ina lili kenan ta mai nasiha kun kake wasu haɗin kai gaskiya eh ka ta bashi haɗin kai na'am sai wata bayar Allah da ke tambaya game da tasbihi da ake yi a bayan sallah ta ce wai kamar ana cewa bayan 33 uku din nan da ake yi, akwai wanda ake kamar sha ɗaya wai ya tabbata ana yin sha ɗaya a na san dai na goma musamman inganci na shakka na na ga akwai mai inganta ma na sha sha ɗaya amma na goma ya tabbata akwai na ashirin da biyar biyar akwai na goma amma sha ɗaya ce ruwa na ga akwai magana ma rashin ingancin ruwa na sha ɗaya amma ruwa ya goma ta tabbata a yi subhanallah goma walhamdulillah goma Allah akbar goma ko ashirin da biyar ko wannan na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kawa 25 ruwa cikin sunna sai ta tabbata kan kana amma sha ɗaya ce ruwa na ga kun suka ishara kan shi ingancin ta sha ɗayar wallahi wala na'am sai tambayar ta tabi ta ce kamar wannan addu'a da ake yi, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir wai mutum ya iya yi a cikin sujjada e ko na ka yanta duka wurin da kana yanta ya hayy ya qayyum rahmatuka astaghis aslih li sha'ani kullah ko na kana yanta ko a rukuyi ko a sujjada amma ina ga ko ga kwata na ga wani lokacin mu ya zo kusan ƙarshe muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan daidai ke kuma kula kula Allah gafarta mana sai insha Allah gobe da sai bayan goma insha Allah za mu dawo bi iznillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته